عن سبيل الله نعم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بأذاب أليم جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara tattaruwarmu a wannan masallaci mai albarka na masjid tauhid da aka yi sani da masallacin tukur a nan anguwar lazare domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yau muna goma sha biyu ga watan rabi'u sani hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 idan ba a manta ba wannan shine darasinmu na biyar a cikin suratul bakara za mu tashi a ayata 33 malam bismillah wa ifkulna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
jazakumullahu khairan Allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa har yanzu dai ci gaba ne da bayani na halittar annabi Adam alaihi salatu wassalam Allah yake cewa wa idh qulna lil mala'ikati kuma ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tuna ma al'ummarka a yayin da muka ce ma mala'iku usjudu li adama ku yi sujada ga adam umarni ne nan allah maɗaukakin sarki ya musu umarni kuma na washabci ku yi sujada ga annabi adam fasajadu sai suka yi sujada gaba ɗayansu illa iblisa aba sai dai iblis shi ya ƙiya wastakbara ya yi girman kai wa kana minal kafirin kuma ya kasance daga cikin kahurrai a nan allah maɗaukakin sarki a cikin wannan ayar an yi abinda ake cema a balaga ijaz kuma ijaz ma na hazf ma'ana bayanin yadda yake yana da tsawo to amma don saboda a takaita shi kuma takaitawar ba za ta hana a gane ba sai aka yi haka don yahi cikar balaga kenan a yayin da muka ce ma mala'iku ku yi sujada ga annabi adam fasajadu ai fasajadatil mala'ikatu kulluhum kun ga sai aka cire wannan shine ijaz kin sai dai iblis shi ya kiya to anan akwai abin da yake dame kai mala'iku aka ce masu yi sujada kuma an ce iblis shi ya kiya to a nan ne sai wasu suke ganin cewa kenan iblis shi ma menene mala'ika ne ana gane da kyau ko to amma da yake shi alkur'ani duk inda kaga Allah yayi bayanin wani abu wanda a dacin yayi bayanin sa to sai ka samu a inda aka ƙara yin bayanin akwai wani ƙarin bayani wanda ba a yi shi ba a wani wuri amma a wata ayar ne rurai Allah ya ce illa iblisa kana minal jinni an gane ko ba fasa ka an amri rabbi kenan waccan ayar kun gani ita sai ta bayyana muna a shi iblis kin ba bala'ika bane a aljani ne anan ba a bayyana hakan kin ba kinan sai iblis shi ya kiya yayi girman kai ya kasance daga cikin kafurai ma'ana daga cikin kangararru wannan ayar nuni ce akan cewa laihi na farko da aka fara yi ma Allah maɗaukakin sarki shine mi shine girman kai hausawa ke cewa girman kai rawanin tsiya duk mutumin da ya siffantu da girman kai to kullun cikin kumya ne yake in dai har kana da girman kai to kullun cikin kumya ne kake ana gane da ke ko yanzu da misali a ce akwai wani mai girman kai nan cikin ku in ya zo ba zai zamna nan gaba ba can zai koma can ba yana laɓewa da ya ga wani ya kalle shi sai ya kawo da kai bai so a gan shi ana gane da kyau ko girman kai ya sa kodo shi a cikin faɗuwar gaba yake shi sa wani mai hikima yake waƙe yake cewa kam jahilin mutawadi'in satarat tawadu'a jahlahu wa mumayyizin fi ilmihi hadamat takabbura fadlahu ya ce mutum nawa ne za ka gani jahili ne amma dalilin Allah ya sa ba mai girman kai ba ne sai wannan rishin girman kai ya ruha masa asiri sai a yi ta tsammanin shi mai ilimi ne amma da yana da girman kai da lokaci guda za a gane mene ne jahili ne an zo ba da sallan magariba aka ce malam bismillah ce a ba matsala kai a ba dan yaron na a ba shi dama ya wuce a ba matsala amma da ya girman kai ya shiga gaba sai ya fara alhamdulillah ya kai yana muku wala ralli ne rawa ku cikin wuta ashe alhamdulillah bai iya ta ba yanzu girman kai ya jawo mai zub da mutunci ko bai jawo ba amma da ya yi kumiya da ya kankan da kai ya ce a bar mu wanda suka dace da kun ga ya rufa maka shi asiri shine ma'anan satarat tawadu a jahalahu yace kuma nawa ne mutunan da yake takama yana da ilimi girman kai zai bayyana cewa shi jahili ne ana tambaya bai sani ba dan girman kai ya nuna shi ya sani kai tsaye ce kaza ni ne ya bada amsa ba daidai ba sai jahilci ya bayyana a takaice dai uwa masu girma girman kai rawanin tsiya girman kai yana ɗaya daga cikin manya manyan laihuhuka Allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa al-kibriya'u izari wal 'azamatu rida'i faman naza'nihima qazaftuhu fin nari girman kai bance na ne zane na ne shi kuma jiji da kai lage na ne duk wanda ya ja ɗaya daga cikin wannan abubuwan daga gare ne to zan shefa shi a cikin wuta ma'ana dai Allah kaɗai ya cancanta ya siffantu da girman kai kada mu siffanta da girman kai girman kai kishiyarsa shine mi shine kankan da kai kenan kun ga iblis abin da ya halakar da shi shine mi shine girman kai Allah ya raba mu da girman kai malam mu je gaba وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kulna ya adamu kuma muka ce ya kai adam uskun anta wa zaujukal janna ka zamna kai da matarka a cikin aljanna wa kula minha kuma ku ci ku biyu daga wannan aljannar ragadan a daɗaɗe wannan kalimar daga nan ne hausa suka samu ruguduma sun san ruguduma ko? jayyid to ragadan da kaji an ce ragadan to ruguduma ake nihi ma'ana ku ci lahiya lokaci abinda kuke so hani an mari'a wa kula min ha ragadan ku ci a cikinta a daɗaɗe abinda kuke so haithu shi tuma a duk inda kuka so wala taqraba hadhihi shajara sai dai kakku kusanci wannan itanyar aka nuna musu wata itanya kada ku kusanci wannan itanyar fatakuna min zalimin sai ku kasance daga cikin azzalumai ma'ana in kuka ci wannan itanyar to za ku kasance daga cikin azzalumai dan me yasa don kun ketare iyaka domin shi azzulmu huwa mujawazatul haddi wa ta'addi ala al-ghairi wa wad'i shay'i fi ghairi mawdu'ihi shi ake ce ma az-zulmu zalunci shine ketare iyaka da yin abin da bai dace ba da kuma cin haƙƙin wasu shine ake ce ma zalunci shi yasa zaka so da yawa Allah madaukakin sarki yana siffanta masu laihi da zalunci zalunci kuma mafi girma shine shirka wal kafiruna humuz zalimuna inna shirka la zulmun azim ashe zalunci abu ne mai haɗi sosai a takaice a nan allah maɗaukakin sarki ya gaya muna ni'imar da yama annabi adam da matarsa ya sa su aljanna ya ba su damar su yi duk abin da suke so amma abu guda ne kada su taɓa shi shi an hana musu shi ita ce wata ittanya tana nan wannan Allah ya yi shi ne don jarabtawa a gari su dama Allah ya san abin da zai faru to komi Allah yana yin shi ne da me da sababi komi ku ci amma ban da wannan kin ana ganiya da kyau ko to ya aka kwashe alaramma na'am فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان عفين وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى
جزاكم الله خيرا فأزلهما الشيطان عنها sai shaidan ya kawar da su daga gareta ma'ana daga aljannar sai shaidan ya kawar da su daga aljannar fa'akharajahuma mimma kana fi sai ya hutar da su daga abun da suka kasance a cikinsa ai mimma kana fihi minan na'im sai ya hutar da su daga abun da suka kasance a cikinsa na ni'ima ta wace hanya ta hanyar sa musu wasu wasin wannan itanyar domin shedan ba wai shiga aljanna bane yayye isko su a'a wasu wasi ne ya sanya musu shi yasa a wata ayar sai Allah ce fa waswasa lahum ash-shaytan sai shedan ya sa musu waswasi kenan ba wai aljanna ya shiga ba kamar yanda wasu malamai suke suke gai magana mafi inganci ba aljanna ya shiga ba domin shi tun a lokacin aka kore sa daga rahamar Allah kenan ba ta yiwa shiga aljanna to amma shedan daga cikin abinda Allah damar da Allah ya basa ko ina yake yana iya ya yi tasarrufi da zuciyarka ma'ana yana iya sanya maka wasi sai ya sanya ma annabi adam da hawa'u wasuwasi me wasuwasin da ya sanya musu ai ba don komi allah ya hana ku cin wannan itanyar ba sai don kada ku kasance sarakai masu mulki kuma don kada ku dawwama shin kuna so in nuna muku itanya wadda in kuka ci da za ku dawwama a cikin wannan ni'imar to ku ci wannan ana ganiya da kyau ko kenan kun ga duk abin da aka halatta musu shi yanzu shaidan ba shi yake kallo ba ta wace hanya ce zai batar da su ya sanya su yi abin nan da aka hana musu wannan shine kenan kuma dama ɗabi'a ce ta ɗan adam duk abin da aka hana masa to ya son sa fiye da abin da aka ba shi damar yayi shine wani sha'ir yake cewa wa zadani kalafan fil hubbi an muni'at wa habbu shay'in ila al insani ma muni'a ya ce so da yawa shi mutum abinda aka hana shi shi ya fi so da an hana shi abu to a wani lokacin zai ƙara son wannan abin ana gane da kyau ko yanzu ku shi shaye-shaye kayan maye da Allah a hankalce a hankalce ko da Allah bai hana ba ya kamata a ce hankali ya hana muna mi ya hana muna shaye-shaye ka shi taba ko musulunci bai hana ba a hankalce ya kamata a ce hankali ya hana maka mi ya hana maka shanta ba domin ka tabbata da in ka shata mi za ka yi cutuwa za ka yi domin masu itan masu rubuta a kanta ana gane da kyau ko? fume provoke cancer du poumon ko? busa za ka kamu da cutar kansa mortal wadda ma za ta kai ga za ta iya sa ka mutu ana gane da kyau ko? amma duk da haka nan mutum na ɗaukowa yana kallon wannan rubutun ya yi ƙememe ya ɗauki karanta ba ya bushe wannan shi ne kira shi ne wani mahikima yake cewa fahal huwa aqilun man bata fi'lan yashqu li nafsihi fil ardi qabra wai shi ha yana da wayo har yana da hankali wanda zai zo yana gina ma kan saramin da zai fadawa a ciki wannan shine kenan Allah ka bamu ikon aiki da hankalinmu kenan sai shedan ya kawar da su daga aljanna ya hutar da su daga abin da suka kasance a cikin ni'ima wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu ran Allah madaukakin sarki ya bace don an taka dokarsa Allah ya ce kuma muka ce ihbitu ku hita ku sabka ba'dukum li ba'din adu sashen ku akan sashe yana maki ma'ana ku sabka daga aljanna kuna makiyan juna da ku da wanda ya sanya ku kuka yi sabon Allah walakum fil ardi mustaqarrun kuma kuna da a cikin ƙasa matabbata wa mata'un ilahinin da kuma wani dan jin daɗi zuwa wani dan lokaci ku sabka kuna da a ƙasa wani ɗan jin daɗi shi ma ba dawamamme ba na zuwa wani ɗan lokaci kuma jin daɗin ma ba ko da yaushe ba ko ai a duniya ba ta yiwa ka zamna a cikin jin daɗi a hudu ba a ce mun ka wani baitin wani malami yake cewa samaniyatun tajri ala nasi kullihim wala budda lil insani yalqa samaniya sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa yusrun wa usrun thumma sukmun wa afiya yace kowa dole ne dan adam rayuwar shi tana gudana akan wannan abubuwan guda takwas daga cikin su wataran lahiya wataran ba lahiya wataran dadi wataran ba dadi wataran adara wataran akoka ana gane da ke ko wannan shine kenan malami Allah yace a gaba
فتاب عليه
bayan wannan fatalaka adamu min rabbihi kalimati sai annabi adam ya karba ya samu daga ubangijinsa kalimatin wasu kalimomi fataba alaihi sai Allah ya karbi tubansa ya yahi masa innahu huwa tawwabur rahim domin lallai shi Allah at-tawwabu ne daga fa'al ne mai yawan tuba ne mai yawan karban tuba ne ar-rahim shi ma siga ce ta fa'il ta mubalaga mai kuma yawan jinƙai ne mecece kalimar da annabi adam ya samu daga ubangijin sai roƙi ubangijinsa da su ya gafarta masa shine la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan yana ɗaya daga cikin zikiri mai girma da ya kamata ka yawaita yi idan talallabiya ta kama ka ka fada a cikin wani sabo talallabiya ta kama ka ka yi zina la kaddar Allah duk da ni ina ganin abu ne mai wahala a ce mutunan kirki ya kai ga fadawa zina kun san dan me yasa dan manzon Allah ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa ish wa huwa mu'min mazinaci ba zai taba yin zina ba sai ya kasance kamin yayin zinar ammi an cire masa imani imanin kuma ya an cire sa babu tabbacin yame ya komo to shi yasa in dai mutun na da imani akwai wuya ya iya kai ga fadawa a cikin mi a cikin zina to duk da yadda ta kasance dullahin da kai yana daga cikin hanyar da za ka bi ka samu gafarar Allah bayan kayi nadama kuma kayi niyyar ba za ka komawa ba yau maimaita wannan kalmar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin inni kuntu minaz zalimin a takaicen uwa masu girma wannan safhar tana dauke da shubuhohi guda hudu ga shubuhin kamar haka shubuha ta farko suka ce ya ƙulul ƙur'an wa itƙala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ƙalu a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a suka ce alƙur'ani ya ce mala'iku lokacin da Allah ya ce musu zai halicci mamayi ya sa sa a ban ƙasa sun ce shin za ka sa a bayan ƙasa wanda zai yi ɓanna ya rika zub da jini suka ce alaisa haza ta tawulan minal mala'ikati alallahi shin wannan maganar da mala'iku suka yi ba jayayya ba ce suka yi da Allah ba rishin ladabi ba ne suke ma Allah fi hini annal qur'ana yuthbitu lahum as-sam'a wa ta'a tare da cewa kuma ƙur'ani ya tabbatar da cewa su mala'iku masu ji ne da biyayya ga umarnin Allah fa ya ƙulu sai ƙur'ani ya ce la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna ba sa ribansa ga magana sannan kuma da umarninsa suke aiki wannan ita ce shubhar ana gane da kyau ko qur'ani ya ce mala'iku masu biyayya ne da da'a ga Allah madaukakin sarki kuma sannan gashi a lokaci guda kuma qur'anin ya ce mala'iku sun yi jayayya da Allah Allah ya ce zai halitta ya sa a ban kasa sun ce sun ce mi zaka sa masu banna da zo da jini a ban kasa wannan shubha ce ko ba shubha bace tabbas akwai damun kai to ga amsar da malamai suka bada malamai suka ce inna tasa'ulal mala'ika laysa tatawulan 'ala Allah azza wa jalla tambayar da mala'iku suka ma Allah madaukakin sarki anan ba tambaya bace ta shayayya ga Allah madaukakin sarki walakinahu khawfun wa raja'un sai dai tsoro ne suka ji da kuma wata khawfun min an yakunu qassaru fi ibadatihi ta'ala tsoro ne suka ji na kada a zo don ibadar da suke ma Allah ce bata isa ba shi yasa yake so ya halicci wasu ya sa a ban ƙasa wa raja'a Allah yufaddila alaihim ahadan da kuma watan kada ya hihita wani a kansu wa dalilu dalili kuma akan haka qauluhum fadin su wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alhali mu muna maka tasbihi da godiya a gari ka kuma muna tsarkake ka wannan ita ce amsar malamai na takaita amsar ne a takaice amsar da malamai suka bada suka ce a nan mala'iku wai ba suna jayayya da Allah maɗaukakin sarki ba ne a'a a nan mala'iku tsoro ne suke yi kada a zo a halitti waɗanda za su yi ɓanna a ban ƙasa kada a zo ibadar da suke ma Allah ce ba ta isa ba shi yasa Allah yake so ya halicci wasu ana gane da kyau ko wannan kuma tabbas duk wanda kake so kake ma biyayya in ka lura da wani abu wanda zai iya jayo bacin ransa za ka yi ƙoƙarin me kaga kada abin ya abu ko to shi ne suka yi ashe maganar da suka yi ma nuni ce zuwa ƙara biyayyan su gawa ga Allah maɗaukakin sarki ana gane da kyau ko am shubuhar ta ta yi ko ba da dai ba wallahu ta'ala a'lam to shubuha ta biyu bayan na zano shubuhin za ku zano mini su ɗaya bayan ɗaya shubha ta biyu suka ce yunkirul qur'anu i'tirad al mala'ika ala khalqi adama bi qawlihim mala'iku al qur'ani yayi inkari akan jayayyar da mala'iku suka yi game da halittar adam bi qawlihim ta hanyar fadin su ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ma'a anna al haqqa kana ma'ahum tare da cewa gaskiya tana tare da mala'iku faha nahnu naral fasada wa safaka dima a fi kulli makanin domin gashi yanzu muna ta ganin banna da zub da jini a kowanne wuri ana gane da kyau wannan shubuhar abinda suke nihi suka ce ƙur'ani ya yi inkarin jayayyar da mala'iku suka yi da suka ce za ka halicci waɗanda za su zub da jini su yi ɓanna a ban ƙasa suka ce ƙur'ani ya yi inkarin abin da suka faɗi tare da cewa kuma suna da gaskiya domin gashi yanzu muna abin ƙasar ana ta zub da jini kuma ana yin ɓanna ba san ko ana gane da kyau ba wannan shubuhar ta hito hili ta hito hili akwai wanda ya ce ba ta hito hili ba mala'iku don me yasa suka yi tsoron a yi halittar mutane a ban ƙasa saboda banna da zub da jini to shine su makiya alkur'ani mulhidai suka ce to ai mala'ikun suna da gaskiya domin gashi yanzu ai abin kasar ana sabon Allah ana zub da jini ana banna yanzu ta hito hili suka ce kenan qur'ani yayi kuskure ai mala'iku sun yi shi gaskiya ba su cewa Allah ne kai tsaye dan su ga ganin su qur'anin ba maganar wa bace ba maganar Allah bace shi yasa da kun sun ce qur'ani to Allah ne suke ne amma ba su ce Allah kawai akai tsaye to ga amsar da malamai suka ba su suka ce awwalan inna hadha lam yakun i'tiradan min almalaikati kama bayyana na farko dai mala'iku ba jayayya bane suka yi da Allah madaukakin sarki kamar yadda muka yi bayani a can gaba a can gaba saniyan suka ce na biyu inna allaha ta'ala lam yakun bi hajatin ila an yu'allimahu ahadan ma za sayahdus Allah baya da buƙatar wani ya sanar da shi abin da zai faruwa dama Allah ya san abin da zai ne zai faruwa kenan sun gayi ko bu su gayi ba dama me dama Allah ya sani kenan wai ba wai cikin jahilcin Allah bane wal iyazu billah ya halice yan adam kuma suka zo suka yi abin da baya so ya san za a me ya san za a rena ko wannan shine kenan sai suka ce walakinahu ya'lamu anna al-ardha sayakunu 'alayha anbiya'un wa mursalun sai dai Allah ya san da a ban ƙasa za a samu annabawa da manzanni wa unasun salihuna da mutane na kirki muslihuna masu aikin alkhairi a ban ƙasa wa ha'ula'i sayu'ammiruna al-ardha bi dhikrihi su wa'annan wayanda aka ambata annaba da mutanen kirki za su raya ƙasa da ambaton Allah wa ta'atihi da biyayya a gare sa wa iqamati shar'ihi da tsayar da shari'arsa wa nashrul khairi baina khalqihi da kuma yada alkhairi a tsakanin halittunsa walidhalika radda alaihim biqawlihi ai dalilin wannan ne ma Allah ya maida musu da fadin sa inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abunda abunda ba ku sani ba sai malamai suka ce wa nadribu masalan bari mu ba ku misali bilfallahi lazi ya grisu fil ardi mi'ata nawat bari mu ba ku misali da manomi da zai zo yana shibka yanzu wanda suka saba shibka idan ka zo za ka yi shibka rami guda in ka jimko hatsi alal akalla kana ɗebo hatsi nawa ashirin goma sha ko ka zuba a cikin ƙasa tare da cewa kuma haƙin nan da ka zuba a cikin ƙasa misali a ce ka zube buhu gaba ɗayan shi a cikin a cikin wannan gonar tare da cewa kun ba buhun gane gaba ba buhun bane gaba ɗaya zai mi zai hitowa haƙin nan da ka zuba a cikin rami ɗa goma sha wani abu ko ɗa ashirin dukkan su ne za su hitowa ba duka za su hitowa ba guda ne da ƙarshe kawai zai mi zai amfana guda ne kawai da ƙarshe shine zai hutu ya yi zangarniya har a girbe sai suka ce to kun gani tunanin wannan manomin na cewa in ya zuba hau a cikin ƙasa ba duka bane zai hitowa bai sa ya hwasa zuba mai ba bai sa ya hwasa zuba hatsin ba ana gane da kyau ko don saboda ya san ko da a ce ya yi asarar ɗa goma sha kenan ɗa gudan nan da zai hito da baya zai yi amfanin da ya huce ne ya huce wa'ancan to shine misalin mutanen banza da mutanen kirki a cikin duniya mutanen kirki komi karantar su ibadar da suke ma Allah ta wadatar akan mi akan sabon Allah da masu sabon Allah suke yi komi mi komi yawan su wannan misalin ya hito hili ko bai hito ba ya hito hili suka ce fallahu ta'ala lam yamna'ahu ilmuhu bi wujudi ba'd al-mufsidin min khalqis salihin dan haka shi ma Allah madaukakin sarki sanin sa da masu banna da za a samu a cikin ƙasa bai hana sa ba yayi halitta dan ya san akwai mutanen kirki da za su yi abin da zai mi zai wadatar da shi sai malamai suka ce walidhalika hina yantahi salihuna wal khairu wal khairu min al-ard dalilin wannan ne ma yasa idan mutanen kirki suka kare alkhairi ya kare daga ban ƙasa sataqumu sa'a kiyama za ta tsayu li'anna alhayata la fa'idata laha bighairi dhikrillah domin rayuwa ba ta da amfani ba tare da ambaton Allah madaukakin sarki ba qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce la taqumu sa'a kiyama ba za ta tashi ba hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah har sai ya kasance a ban ƙasa ba a faɗin Allah Allah ma'ana ba a ambaton Allah maɗaukakin sani kenan don a nuna muna ashe duniyar ba ta da amfani ba ta da albarka a wajen Allah inda ba a zikiri shi yasa lokacin da duniya za ta tashi shine lokacin da aka rasa masu yi ma Allah zikiri shi yasa manzo Allah ce la taqumu sa'a illa ala shirarin khalq qiyama ba za ta tashi ba sai akan mafi sharrin halittu shi yasa kuma a wani hadisi manzon Allah yace ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma walahu duniya la'ananna ce duk abin da ke cikin ta la'ananne ne sai dai ambaton Allah da abin da ya shibince sa a wata riwayar aw ali aw alimun wa muta'allimun au kama qala sallallahu alaihi wasallam ko mailmanci da kuma mai neman ilimi a takaice dai kina wannan shubuhar an gane amsar ta ko ba a gane ba a takaice amsar wannan shubuhar shine Allah madaukakin sarki ya san da za a yi banna za a zubda jini a ban kasa to amma mutanen kirkin da za a samu a ban ƙasa komi karantar su ibadar da za su yi ma Allah alkhairin da za su yi a ban ƙasa shi zai wadatar akan sharrin masu sharrin da suke yi shi ya sama idan aka rasa masu alkhairi a ban ƙasa duniyar za ta mi za ta naɗe domin ba ta da alkhairi wannan shi ne kenan sai mu zo shubuha ta uku shubuha ta uku suka ce inna qissata adama ma'a iblis ja'at fi sab'i suwarin suka ce labarin annabi adam da iblis ya zo a cikin alkur'ani cikin sura guda bakwai suka ce inna hadha inna hadhihi italatun mumilla ai wannan abu ne wanda aka yi mana wannan maimaitawa da aka yi sai ta kissar yana iya kosar da mutane babu hikima a ce labari guda an maimaita su har cikin sura bakwai وكذلك قصص الأنبياء مع أقوامهم haka kuma kissar wasu daga cikin annabawa tare da mutanensu ja'at fi iddati suwarin sun zo su ma a cikin surori masu yawa misalin kissar annabi Musa alaihi salam wanda ita ce tahi maimaituwa a cikin alkur'ani da saura sai suka ce amma kana yakfi an takuna hadhihi alqisas fi suratin aw suratayn shin baya isa shin bai isa ba a ce kissar annabi adam da za a kawo a kawo ta cikin sura guda ko sura guda biyu kawai amma a ce har cikin sura guda bakwai za a yi ana maimaita wannan su wannan kissar an gane wannan shubuhar da me za a maimaita kissar annabi adam har cikin sura bakwai ai ya isa a ce sura ɗaya ko sura biyu kuma kun ce qur'ani littahi ne mai mai balaga mai hikima ina hikimar take an maimaita kissa guda a cikin sura bakwai to ga amsar da malamai suka basu suka ce inna hada laisa tikraran malamai suka ce wannan kissar da aka da aka maimaita sau bakwai da aka kawo sau bakwai a cikin alkur'ani ta annabi adam ba maimaitawa bace wadda aka sani suka ce fallazi yaqra'u hadhihi alayat domin wanda yake karanta wannan ayoyin na kissar annabi adam yudriku adama mutabaqatiha alharfiyya li ba'dihha zai ga kissar ta sha bamban da wata in aka kawo ta a nan sai ka samu wani ƙarin wani abu wanda a can da aka kawo ta ba a mi ba ba a kawo ba misali da muka zo fassara a nan illa iblisa aba sai muka ce a nan in an bi zahirin ayar mai zai nunawa iblisa daga cikin menene mala'iku to amma da muka kalli wata ayar a wata sura daban sai ta nuna illa iblisa kana minal jinni an gane ko kenan sai nuna ashe kissar ko an maimaita ta bayan da ta zo a can bane ta zo a nan sai an samu me sai an samu bambanci ana gane da kyau ko shine suka ce sai zaka ga a me yake da suna yace faqad ja'at fi iddati mawadi'a bi suwarin mukhtalifa lituqaddima al-ghard alladhi dhukirat lahu yace dan haka zaka ga kissar ta zo da surori mabambanta domin su isar da wata manufa da ta sa aka ambace ta fahuna mushahi fahuna tuzkaru fi halin wa hunaka tuzkaru fi halin akhar wani wuri za a ambace ta da wani hali wani wuri kuma da wani hali ahyanan bi ikhtisarin wa ahyanan bi tafsilin wataran za a kawo kissar a takaice wataran kuma za a kawo ta ame a fadade sai malamai suka ce sahihun anna allaha qadirun ala an ya'rida jami'a mulabasatil qissa fi suratin wahida haka ne Allah madaukakin sarki yana iya ya kawo gaba ɗayan kissar a cikin sura guda walakin la budda min tikrariha li ahmiyatiha sai dai Allah yayi haka ne dan saboda maimaita ta akwai wani muhimmanci fa inna qadiyata ma'asiyatil insani lirrahmani wa ta'atihi lishaitan fi muntaha al-khutura domin al'amari na sabon ɗan adam ga Allah maɗaukakin sarki da biyayyarsa ga shaiɗan abu ne wanda yake mai haɗari kuma haɗari na ƙarshe bal hiya akhtarul qadaya fi hayatil insan kai bari ma dai wannan kissar ta annabi adam da iblis ita ce al'amari mafi haɗari wanda ya afku a cikin rayuwar ɗan adam da Allah ko ba shi bane abu mafi haɗari dalilin wannan aka hudo aka hudo mu a cikin duniya ko inda da ka zo da kuka zaka farawa ka shigo gidan bala'i ka shigo gidan masifa da yanzu kana muna can a cikin aljanna babu ruwanmu da karatu ba ruwanmu da azumi ka ci ka sha kun ba ruwanka da wahalar neman kuɗin aure ana gane da kyau ko yan mata sai ka zaba wannan shine kenan wanga na ba tu zure haƙƙin su ne kun san su in ba an batu wannan bangaren ba su suke ba amma ya bayanin aljanna ba na'am shine sai malam yace fala budda min at-tanbihi alaiha marratin adida shi yasa ita wannan kissar ta annabi adam da iblis dole ne dan saboda hadarinta dole ne sai an rika fadakarwa akan ta lokuta masu yawa hatta na aku da min ha hazrana wa nu'iddu laha uddatana don saboda mu faɗaka mu kula da wannan makin namu shine wa shine shaidan alaihi la'anatullah an gane amsan malumai to sai suka ƙara cewa wa man yarji'u ila alkitabil muqaddas bi ahdayhi alqadim wal hadith wanda kuma ya binciki littattafai na yahudawa da nasaru attaura da injila ya jidu minat tikirari ma la hasrala zai samu irin wannan dai abin da yake da yake zargin alkur'ani ya zo da shi ma'ana kamar yadda a cikin alkur'ani an yi ta maimaita wasu kissoshi in ka diba a cikin bibil na gaskiya da ma wanda aka canza kin in ka diba a cikin attaura ta gaskiya da ma wanda aka canza kin ita ma zaka samu irin wannan abubuwan irin wannan kissoshin an yi ta ne an yi ta maimaita su wannan shubuhar ta tai ko bata tai ba kenan dai manuwar maimaita kissar annabi adam da iblis don saboda ta kasance wa'azi da faɗakarwa gami ga 'yan adam domin ita ce abu mafi haɗari da ya fara haɗuwa da ɗan adam sai shubuha ta ƙarshe ta hudu suka ce yuqirul qur'anu bi anna adama asa rabbahu suka ce qur'ani da kansa yana tabbatarwa akan cewa adam ya saba ma ubangijinsa wa anna iblisa asa rabbahu kuma shi ma iblis ya saba ma ubangijinsa falimada taba Allahu ala adama wa lam yatub ala iblis to me yasa Allah ya gafarta ma Adam bai gafarta ma iblis ba ana gane da kyau ko ma'a anna iblisa kana muhiqqan fi anna an-nara afdala min at-tin tare da cewa iblis yayi gaskiya domin wuta haka ne tahimi tahi ƙasa summa limaza ya'muruhu bis-sujudi li 'abdin mithlahu kuma dan me yasa ma Allah zai umurci zai umurci iblis yayi sujada ga bawa makamancin sa wala ya'muruhu bis-sujudi la ba zai umurci shi shi ma Adamu kin bayani yayi sujada ga iblis wannan ina tsammanin masu wannan shubhar ɗan faran mason ne ana gane da kyau ko kun san su ne ubadu iblis su ne masu bautar iblis to shi yasa kun ga iblis ma kariya suke bashi ashe kada ya baka mamaki dan wani ya fito ya ce shi annabi ne ya samu mabiya to ga waɗanda ma su iblis shine abin bautar su ga waɗanda ma iblis neman mai haƙƙin su suke yi ɗan durwa da de de satan an gane da kyau ko to gashi ai an gane wannan shubhar ko suka ce dan me yasa Allah ya yahe ma adam bai yahi ma iblis ba tare da kuma cewa kowa daga cikin su yayi laifi ana gane da kyau dan me yasa kuma Allah zai cewa iblis ya ma adamu sujada tare da cewa shi bawa ne kuma shi ba a ce shi ya mishi sujada ba to ga amsar malumai malumai suka ce inna ma'asiyata sayyidina adam lam takun ka ma'asiyata iblis sabon annabi adam ba kaman sabon iblis bane فإن معصية آدم لم تكن عن كبر أو جحود domin shi sabon annabi adam bai kasance ba ta hanyar girman kai da daki ma'ana kai tsaye da korewa mutum ya ce kai ka ce banyi yanzu misali iyanka ne guda biyu ka ce musu yi kaza sai gudan ya ce banyi shi kuma gudan ya ce baba ba matsala za a yi allah ya so aka je da ƙarshe shi ma bai yi ba yanzu daga cikinsu wane ne yi girman laihi a na farko domin shi kunga akwai cin mutunci sannan kuma akwai kimbin umarni shi kuma wancan a'a girman ka ne yasa bai iya kallon idon kai ce maka ba zai yi ba ana gane da kyau ko to shine wannan sai malamai suka ce fahiya suka ce suka ce anan thumma inna adama nadima alaiha wa taba minha suka ce bayan wannan shi annabi adam da yi laihin yayi nadama kuma ya tuba domin qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin kun gani kenan su sun yi ne su sun tuba shi annabi adam da yi laihin ya tuba sai ce amma iblisu faqad istakbara an imtithali amrillah amma shi iblis girman kai yayi game da bin umurnin Allah madaukakin sarki wa min rahmatillahi ta'ala an sa'alahu an adami sujudihi kuma yana daga cikin rahamar Allah madaukakin sarki ba kai tsaye ya la'ance sa ba ya kore sa daga rahamarsa sai da ya tambaye sa dan me yasa ya ƙi yin sujada kuma da ƙarshe lam yandam wa lam yatub shi iblis bai yi nadama ba kuma bai tuba ba bal radda bisu'i adabin ma'a khaliqihi kai bari ma dai ya maida ya maida ma ubangijinsa da rishin ladabi ta cewa qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun bazan yi sujada ba ga mutunan da ka halitta da me yake da suna da tabo ka halitta shi da tabo na laka wanda yake konanne yace fa hunaka farqun malamai suka ce fa hunaka farqun bainal ma'siyatayn dan haka akwai bambanci mai nisa tsakanin saban da annabi adam yayi da saban da waye da saban da iblis yayi suka ce summa man summa man qala inna an-nara afdalu min at-tin sannan kuma wane ne yace wuta ta himi wuta ta hilaka da Allah ku da kan kuma kun yarda wuta ta hilaka muhidda kabilanci in na ce kabilanci wai muhidda ba ma wai dan mu an halice mu da laka bane muke cewa da Allah da ƙasa da wuta wahi amfani a ƙasa ta yi amfani in babu wuta za ka iya cin abinci amma in babu ƙasa kana iya cin abinci a ko buku yarda ba yanzu furwi wuta na da alaƙa da su kai ne da ka saba da tuwon labshi da meke da suna da su aware da abin da ya kama da haka to amma misali misali buzaye da misali wanda suke hillani za ka gani su abincinsu ma mafi yawanci ba su damu da wuta ba nono ne da bino ne da abin da ya kama da haka kenan a hankalce ma maganar iblis hankali baya ɗaukar ta sai shubuha sai abu na karshe suka ce amma amru iblis bis sujudi li adam amma umunnin da aka ma iblis yayi ma adam sujada suka ce fa inna hadha laysa ta'ziman li adam bal ta'zimun li lil amiri idan iblis yayi sujada ga annabi adam asali ba annabi adam kin bane yayi ya girmama wanda ya umurce shi da yayi sujadan shine yami shine ya girmama wane ne kuma wa huwa Allah ta'ala shine Allah madaukakin sarki kina a takaice dai ya ku mulhidai yan furan mason da kuke neman ma iblisu haƙƙin sa to ku san da cewa iblisu shi kansa shi abbai so ya samu haƙƙin sa ba da ya tuba da Allah zai mi sai gafarta masa amma bai tuba ba shi kuma annabi adam ya tuba walaysa man taba kamar lam yatub wanda ya tuba ko ba ɗaya yake da wanda bai ba bai tuba ba wallahu ta'ala a'lam wannan su ne ke na shubuhi guda hudu da suke a cikin wannan safar malam mu gaba
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا
jazakum Allahu khairan Allah yace qul lahbitu minha jami'a muka ce ku sabka daga wannan aljannar jami'an gaba ɗayanku malamai suka ce gaba ɗayanku ana nuhin annabi adam da matarsa da zurriyarsa domin da suna aljanna ina ne za su aihi ɗiyan nasu a cikin mi a cikin aljanna kenan qul lahbitu minha jami'a ku sabka daga aljanna gaba ɗayan ku adam da kai da zuriyarka da suke a cikin tsatsanka fa in ma ya'tiyannakum minni hudan idan wata shari'a ta zo muku daga gare ni malamai suka ce shine shari'a ta musulunci da ta zo ma annabi adam aka kasance ana ibada domin da aka halice su ba a ba a shar'anta musu yi ibada ba idan wata shari'a ta zo muku daga gare ni faman tabi'a hudaya to duk wanda ya bi shari'ata duk wanda ya bi addini na duk wanda ya bi shari'ata fala khawfun alaihim to babu tsoro a kansu wala hum yahzanun kuma babu razana a tattare da su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk in karanta wannan labarin na annabi adam da iblis babu abin da yake tuna mini kaman baiti na al-imam ibn al-qayyim al-jawzi da ya yi yake cewa فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم ya ce jama'a ku yi gaugawa ku zo ku nemi aljanna domin ita ce masabkinku na asali ko ba haka ba ne ku zo ku nemi aljanna domin ita ce gidanku na asali shi yasa kaga ɗan adam bai jure ma wahala don saboda asali ba cikin wahala aka mi ba aka halitce shi ana gane da kyau ko wannan shine kenan ɗan adam baya son matsi da ya ji matsi sai kuka to haka haka halittarsa take a asali shine yake cewa ku yi sauri ya ku jama'a ku je ku nemi gidanku na asali shine aljanna shi yasa kowanne dan adam yana da gida a aljanna yana da gida a wuta dan a nuna maka asali gidanka a ina ne a aljanna ne shine sai yace ولكننا نسبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم yace sai dai kash maƙi ya kama mu a matsayin 'yan kasonsa wai anya ko muna komawa a gidan nan namu na asali har mu samu daman yin sallama mu shiga waye maƙin da yake nihi shine shaidan ba shaidan kawai ba hada zuciya ana gane da kyau ko zuciyarka ita ma tana ya zamanto makiyarka duniya ita ma haka Allah ya kare mu malam mu shi gaba
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون jazakumullahu khairan Allah ya ce wallazina kafaru amma waɗanda suka kafirta wa kazzabu bi ayatina kuma suka ƙaryata da ayoyinmu ulaika ashabun nar to waɗannan su ne ma'abota wuta hum fiha khaliduna su a cikin ta madawwama ne Allah ya kare mu kun ga dai Allah madaukakin sarki yace wanda ya bi shiriyarsa zai maida ta a gidansa ne na asali wanda kuma ya kafurce karyata ayoyin Allah shi kuma zai koma a gidan a gidan makiyansa shine wa shine shedan kinan dai Hausa yake cewa kowa ya maka kankara kai masa na itace ko in kai ma Allah kankara a wajen bautar Allah a wajen bautarsa shi ma zai maka kan itace na aljanna in kai ma Allah kankara na sabon Allah shi kuma zai maka kan itace na me kan itace na wuta wannan karin magana na hausa ko ina yana shiga kowa ya maka kankara ka yi masa nami na itace ya bani isra'ila na ya bani isra'ila kuru ni'mati allati أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا وأوفوا بأهلي أوف بأهلكم وإياي فارحبون Allah ya ce ya bani isra'ila ya ku ‘ya'yan isra'il isra'il shine annabi annabi yaqub alaihi salam ya ku ‘ya'yan yaqub uzkuru ni'mati yallati an'amtu alaikum ku tuna ni'imar da na ni'imtar da ku ita wa aufu bi ahdi kuma ku cika alkawalina ufi bi ahdikum zan cika muku alkawalinku wa iyaya farhabun kuma ni kadai ya kamata ku ji tsoro wannan ayar Allah madaukakin sarki yana kira zuwa ga banu Isra'il yana musu alimtina ma'ana tunatar da su ni'imar da yayi musu malam mu je gaba wa aminu bima مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون
Allah ya ce ku cika alkawalin da na yi muku alkawalin da kuka yi mini zan cika muku alkawalina alkawalin da kuka yi mini shine alkawalin da kowanne 'yan adam suka ma Allah shine idan suka zo duniya wa za su bi shi za su bi Allah za su bi to shine Allah yake ƙara tunatar musu da wannan alkawalin al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab akan su ta sabka amma ta shahi kowa da kowa ne ka cika alƙawalin da Allah alƙawalin da kama Allah tun kana cikin tsatso Allah zai cika alƙawalin da yayi maka na in ka bita zai saka aina zai saka aljanna Allah yace wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum kuma ku yi imani da abun da na sabkar ya ku bani Isra'il musaddiqan lima ma'akum wanda abun nan da na sabkar yana gaskata abun da yake tare da ku me abun da Allah ya sabkar anan alqur'ani kinan ku yi imani da abun da na sabkar na alqur'ani wanda shi alqur'anin nan musaddiqan lima ma'akum yana gaskata abun da yake tare da ku na wani littafi na at-taura da injila wala takunu awwala kafirin bi kada kuma ku kasance na farkon wanda za su kafurce ma alkur'ani wala tashtaru bi ayati samanan qalila kuma kada ku musanya da ayoyina samanan qalilan dalilin wasu 'yan kuɗi kaɗan na daudar duniya ma'ana kada ku fassara alkur'ani kada ku fassara littafin Allah da ya sabkar muku na injila da attaura ku fassara sa ba yanda ya dace ba don wata dauda ta duniya wa ya fattakun kuma ni kadai ya kamata ku ji tsoro kuma ni kadai ya kamata ku ji tsoro malam mu gaba ولا تلبسوا الحق بالباطل وتقتلوا الحق وأنتم تعلمون har yanzu Allah yana jin kunnuwansu wala talbisul haqqa bil batil kuma kada ku cakuɗa gaskiya da ƙarya wa taktumul haqqa kuma ku ɓoye gaskiya wa antum ta'lamuna alhali kun sani wannan yana ɗaya daga cikin ɗabi'a ta yahudawa cakuɗa gaskiya da me cakuɗa gaskiya da ƙarya alhali kuma gaskiya da ƙarya ba su haɗuwa hausa suka ce ƙarya hore take ba ta ‘ya'ya wannan shine kenan ita kuma gaskiya ta fi ƙarfe ƙarfi shi yasa duk inda ta haɗu da ƙarya a ta dai gaskiyar innal batila kana zahuƙa roshewa take yi Allah ya ce wa antum ta'lamun kuna yin haka ku ɓoye gaskiya alhali kuma kun san abin da kuke yi ba gaskiya bane na'am وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين Allah ya ce wa aqimus salata kuma ku tsayar da sallah wa atuz zakata kuma ku bayar da zakka wannan amrun ne aqimu amrun ne atu amrun ne wal amru lil wujubi ku tsayar da sallah dole kuma ku bayar da zakka dole warka'u ma'ar raki'in kuma ku yi ruku'i tare da masu ruku'i an ce a tsayar da sallah an ce a bayar da zakka to ya ake yin sallah ya ake hidda zakka ƙur'ani ya yi bayani akan haka bai yi bayani ba cikakken bayani me ya muna bayani waye muna bayani hadisi sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sunnatu tubayyinul qur'an wa tu'abbiru anhu wa tadullu alaihi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin ta shine fassara alqur'ani bayyana wani abu da yazo a jimilce a cikin alqur'ani warka'u ma'ar raki'in malamai suka ce a nan ishara ce zuwa ga sallar jam'i da aka ce ka tsayar da sallah ba ko ina aka ce ka yi ta ba irka'aha ma'ar raki'in ka yi ta tare da masu yi masu yi a ina a masallaci ana gane da kyau ko wannan dalili ne akan wajabicin sallah ta jam'i malam mu je gaba أتعمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون Allah maɗaukakin sarki ce a ta'amurunan nasa bilbirri shin za ku rika umurtar mutane da kyaukyawan aiki watan sauna an fusakun alhali kuna manta kawunanku wa antum tatluna alkitaba alhali kuna karanta littafi wannan tambaya ce ko ba tambaya ba ce amma tambaya ce da ake so su ba da amsa wannan shi ake ce ma alistifhamul inkari tambaya ta inkari ana gane da kyau ko yanzu yaro ne ya maka shigantaka suka ce ni za ka ma shigantaka a jiran kake baka amsa ba jiran kake baka amsa ba ko to shine Allah ya musu shin za ku rika umurtan mutane da aikin alkhairi ku kuma ku kiya kuna manta kawunan ku alhali kuna karanta littahi da yake umurtar ku da yin abun nan da kuke umurtan mutane Allah ya ce afala taqilun shi ma wannan tambaya ce wanda ba ana so baka da hankali ne in mu dai cewa baka da hankali amsa yake so ka bashi ala gane da kyau ko wannan shi ake ce ma al-istifhamu tawbihi ma'ana tambaya ce ta munanta abu ana gane da kyau ko wannan shine kenan wannan ayar al-imam ibnu abbas radiyallahu anhu ya rawaito akan cewa ta sabko ne akan yahudawan madina sun kasance wasu daga cikinsu su idan suka haɗu da musulmai sai su ce musu ku riƙe addini nan da kyau ku bi abin da muhammadu yake umurtar ku shi ne sai su ce musu usbut ala dinin ladhi anta alaihi abokina wallahi ka tabbata akan addini nan da kake akai wa ma ya'muruka bihi hadha rajul da abin da wannan mutum yake umurtar ka fa inna amrahu haqqun domin al'amarin shi gaskiya ne kun ga su da kansu sun tabbatar da ni sun tabbatar da mi sun tabbatar da gaskiya ne shine sai ibnu abbas ya ce wa kanu ya'muruna an-nasa bidhalika wala yaf'alunahu suna umurta mutane su tabbata akan addini amma su kun ba su ne ba su yi ta sabka akan yahudawa ne amma al-ibratu bi umumil lafzi la bi mi la bi khususis sabab ta shahi kowa wannan ayar raddi ce akan dukkanin jan kunne ce akan dukkanin mutumin da zai rika umurtar mutane da alkhairi shi baya yi tasifu dawa alidisiqami wa didduna kai ma yasihu wa anta saqimu zaka rika nuna wa mutane ga abun da za su yi su samu lahiya kai kuma kana fama da irin rashin lahiyar ana gane da kyau ko wannan shine kenan ya ayyuhar rajulul muallimu ghayrahu halla li nafsika kana da ta'alimi ya kai mai umurtar mutane da alkhairi kai baka yi ina ma a ce kanka ne kake umurta kinan uwa masu girma wannan ayar jan kunne ce a gare mu akan mu yi aiki da abin da muka sani rishin aiki da abin da ka sani dalili ne akan siffantar ka da siffantuwa da ɗabi'a ta me da ɗabi'a ta yahudawa su ne suke umurtar abu sannan me sannan kun ba sa yin abun bala mu je gaba واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين Allah ya ce wasta'inu bis sabri kuma ku nemi taimakon Allah bis sabri ta hanyar yin haƙuri wassala da kuma yin sallah wa innaha lakabiratun kuma lalle ita wannan sallar babbar abu ce abu ce mai wahala illa alal khashi'in sai ga masu khushu'i malamai suka ce wannan ayar tana nuna muna babban abin da zai taimaka muna akan duk abin da muke bukata a duniya abubuwa guda biyu haƙuri da me haƙuri da sallah hausawa suka ce komi ka haƙura da shi kaga sa mai haƙuri mawadaci yakan dafa dutse ya sha romansa ana gane da kyau ko ma'ana in kai haƙuri hatta dutse kana iya ka sha romansa ana gane da ke ko wannan kai makura ce a wajen nuna tasirin me tasiri da muhimmancin haƙuri shi yasa so da zaga ayoyi da yawa Allah madaukakin sarki yana umurtar mu da haƙuri wa bashirus sabirin inna Allaha ma'al ladhi inna Allaha ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri to haƙuri shine babban abun babban jagora a duniya shine wani mai hikima yake cewa sabru naj'aluhu rafiqa durubina fa huwa ad-dawa'u li'illati al-azmani musa haƙuri ya zamanto mana jagora a duniya shine maganin duk wata cuta da muke fama da ita a duniya wani mai hikima ya ce wa kallaman jaddafi amrin tatallabahu wastashaba sabara illa faza bi zafari duk wanda ya yi ƙoƙari a wajen neman wani abu ya bisa da haƙuri to sai ya samu wannan abu kina Allah ya ce mu nemi taimakonsa ta hanyar haƙuri da kuma me da kuma sallah sallah a cikinta akwai biyan bukata amma ga wanda yi yaƙini ga haka sai Allah ya ce sallah abu ce mai wahala abu ce mai girma sai ga masu khushu'i sai ga masu natsuwa su ne sallah a wajen su farin ciki ce ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idza hazabahu amrun idan wani abu ya bakanta masa da ya shiga damuwa sai ya ce arihna biha ya bilal arihna biha ya bilal Bilal kira muna sallah ta da muna sallah don mu samu hutawa shi yasa a wani hadisi ce wa ju'ilat qurratu aini fi salati ni farin ciki na an sami ni shi a cikin mi a cikin sallah ba wanda shi in yana sallah ma bane damuwa take duk wata damuwa ba ta sabko masa sai ya fara yin mi sai ya fara yin sallah ka san ko akwai matsala ana gane da kyau ko to kun ji Allah madaukakin sarki yace masu khushu'i sallah ita ce natsuwarsu sallah cikinta suke samun biyan bukata Allah ka ba mu ikon kula da sallah mu ida wannan ayoyin fasara ta kai tsaye dan mu san da mun zo sati mai zuwa akan shibohi za mu tashi malam mu je
أنهم ملاقو ربهم وأنهم
kamar ka ce waye masu khushu'in nan da Allah yake cewa sai Allah yake alladina yazunnuna su ne wanda suke da tabbaci azannu huna bi ma'anar yaqin ay alladina yuqinuna su ne masu yaqinin annahum mulaqu rabbihim akan cewa su masu haduwa da ubangijin su ne wa annahum ilayhi raji'un kuma su izuwa gare sa masu komawa ne نعم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين Allah ya ce ya ku banu Isra'il ya ku ‘ya'yan annabi Ismail uzkuru ni'mati yallati an'amtu alaikum ku tuna ni'imata da ni ni'imtar da ku ita wa anni faddaltukum alal alamin kuma lallai ni na hihita ku akan sauran halittu malamai suka ce a'a ana nuhin ai alami zamanihim ana nuhin halittun zamaninsu domin a yanzu halittu mafifita su wane ne su ne al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan an yi abin da ake ce ma a ilimin balaga zikrul khasi ba'da al'am bayan an ambaci abu gamamme sai a ambaci wanda yake na musamman da Allah yake ku tuna ni'imar da na ni'imtar da ku ai daga cikin ni'imar da Allah ya musu ya hihita su akan me akan sauran halittu da an tsaya a nan kawai ya isa amma dan a nuna shi ni'imar ma mafi girma da Allah ya yi musu shine hihita su da yayi akan me akan sauran halittu malam mu gaba واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون
Allah ya ce wattaku yawman ku ji tsoron wani ne la tajzi nafsun an nafsin shay'a wanda wata rai ba ta amfana ma wata da komai wala yuqbalu minha shafa'atun kuma ba a karbar ceto a gare ta wala yu'khadhu minha adlun kuma ba a karbar maimako a gare ta bari in ba da ɗana dan ya zamanto mini wansa a'a ba ta yi wala hum yunsarun kuma sannan su ba za a taimake su ba gadan gadan tuwaffan nufusu ma kasabat wa yahsudu zari'una ma zara'u in ahsanu ahsanu li anfusihim wa in asa'u fa bi'sa ma sana'u gobe ba lahadi ba za a saka ma kowace rai da abin da ta aikata in ta aikata alkhairi za ta gansa in ta aikata sharri za ta me za ta gansa kenan ba abun da zai tseratar da mutum a wannan ranar sai ne sai abun da ya aikata Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi dan mu ga alkhairi ka nisantar da mu daga aikata sharri dan kada mu ga sharri a cikin wannan safar akwai shubuha guda uku kenan in mun zo a sati mai zuwa da shubuhohin zamu fara insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله muna shaida ma al'umma cewa wanda ba su san da inda aka maida karatu sunan abi dawud ba mun maida shi a nan masallacin babu makka a kowace ranar juma'a tsakanin magruba da isha'i masallacin babu makka